وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkani yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke da kowa kuma komi nashi ne mai cikakken kaddara wanda karkashinta ne ya kaddarta mana haduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da karatun da muka fara a shiya duba da kan cewa har yanzu dan uwa da yi da warwarewa ga malam tsani Allah madubin sarki ya kara mishi lafiya da dama dai halin shi ke shi ba kamar shiya ba amma sautin shi bai iya dagawa da aka yi kira ne ce yi kokarin ci gaba daga inda muka tsaya shiya muna fatan kuma insha Allah ta'ala yau mu kare gobe muna fatan Allah mu kan sake ba malam koshin lafiya dai ya zo ya ci gaba da mana tafsiri na alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na alqur'ani mai girma aje in ban manta ba mun tsaya ne a mas'ala ta 29 mas'ala ta 30 ko kun san dare a musulunci yana shiga ne kawai idan aka samu kasbar rana ya ɓoye a cikin shamaki ko da ko ana ganin haske a ɓangaren abin da shafi sassani na yamma kenan dare a musulunci ba sai tauraro sun fito ba da zarar rana ta faɗi a wurin da yake miƙaƙƙen wuri ne wanda babu tudu babu gangare sai aka bar ganin ƙwallon rana tana shigewa tana shigewa har ta shige aka bar ganin kaskon rana a daidai wannan lokacin dare ya shiga duk da kan cewa a daidai lokacin da take shigewa za ku gani akwai sauran haske na yini da take bari ko ku ga tartatsin rana ma a bangaren abin da shafi yamma kai wani lokaci ma za ku iya ganin hasken rana a jikin jirgin sama da ke tashi duk da haka ne rana ta fari tana yi wa wanda yake saman wata katanga ko bango ko rakumi ko abin da ke kama da ko mota za a yi rika sun kayan zamun ta ranar ta amma kai na kasa ba ku ganin ta tun da ba ku ganin ta kai ta faɗi gare ku shi abba ta faɗi ba da haka wanda ke sama in yana sai ya ga rana ta faɗi gare shi ya ɗauki hukuncin shi ma ya sha ruwa ya sauko ƙasa Yana fata mun fahimta haka ya ta faruwa kamar da imam abu dawud da shi da wasu daga cikin malamai suka rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro zai balaguro yana dauke da azumi sai lokacin guda bake ya ce ma bilal ya bilal inzil fashdah lana ya kai bilal sabko ka gyara mana faro faro wanda zan guda bake shi qala bilal ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna alayka naharan akwai sauran yini rana yanzu ne kawai ranar ce da zai amma ga hasiri ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inzil fajdah lana nace sabko ka gyara mana faro farokin da zamu shan ruwa da shi yace ya rasulullahi ash-shams rana ban yanzu ne da abin da amma ga hasken ta nan annabi yace nace maka sabko sai bira da sabko sai ya kwaba ka gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya sha ruwa daidai wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace idza afala laylu min habuna wa adbara an-naharu min habuna wa gharubat ash-shamsu faqad aftara as-saimin lokacin da dufin dare ya so ta bangaren gabas hasken yin ya juya yayi yamma kaskon rana aka bar ganin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da an bar ganin shi to shikenan lokacin shan mai shan ruwan mai azumi yayi ko ka sha ko baka sha ba lokacin ibada ce da kai ina fata mun fahimta a wata riwaya ta Abu Dawud ce yake law tara'aha ahadun ala ba'irihi dara'aha Allah ranar ga faduwarta inda wani zai hau ya tada raƙumin shi sama ya tsinka sai ga gagun tsinta ce yana yana shiga amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi kawai lokaci yayi a yara faro faro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ya bude baki mas'ala ta 31 ko kun san da mutum zai ci ko ya sha a tsammanin shi rana ta faɗi ko kuma ya ci ya sha a tsammanin shi alfitar da ce so ba sai bayan ya ci ya sha yana bude daki ya fito sai ga ina ba alfijir ba rana ma ta rige ta fito shi kuma a tunanin shi bai ga alamun cewa alfijir ya fito ana fatan mun ko ka za shi cikin gigin kwana kana diba mantar sai ga ina lokacin da aka ce alfijir ya fito duka ba da saura kana cikin gigin kwana ne kaga abu ashe yadda kai yi zato ba haka nan bane wannan mutanen menene hukuncin shi hukuncin shi shine azumin shi yayi zai wuce da azumin shi kuma baya rawa shi saboda ba da gangan bai shi ko ci ko sha yana kare azumi iya kasance kai da gangan kana sani kuma kana tare kamar yadda shi jiya muka yi bayani mas'ala ta 32 ko kun san da mutum zai hau saman jirgin sama yana wucewa a cikin jau sarari na samaniya a gadas sai kasance lokacin mutanen agadis a nan ƙasa mun sha ruwa shi kuma yana cikin sararin samaniya yana tsinkayar rana to hukuncin mu bai shafe shi ba saboda shi rana bata faɗi ba gare shi amma mu lokacin shan ruwan mu yayi kun ga muna cikin ma'ana yanayi guda da kuma ni wuri guda amma shi sama yake mu kuma muna ƙasa wanda suke ƙasa rana ta faɗi wanda ke sama kuma tunda yana tsinkayanta rana ba ta faɗi ba obitali bai halarta bai sha ruwa iya sha ruwa ya lalata azumin shi mas'ala ta 33 ko kun san sahur sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma akwai albarka cikin shi ko da ko albarka shi tana tabbata kuma kana tabbata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in kai sahur ko da da gurgur ruwa annabi ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka a wata riwaya ce ta saharu walau an yajra ahadukum jar'ata ma ku yi sahur don cikin sahur akwai albarka a wani wurin Allah sun sanar ce ku yi sahur ko da ɗaya ku yi kurkun kurkun ruwaya wannan jan hankali ne ga mutanen da yake mutanen da yake iya ce ci abinci a lokacin sahur to azumi sai ya galabaitar da shi to ya zai ta so kurkun ruwa ne kai in kai ka yi sahur ina fata mun fahimta kuma hakan ba zai kawo maka cikas balantana azumi ya ba ka wahala ba. Matsala ta talatin da hudu, ko kun san da za a samu shugaban ƙasa ya yi shaidar cewa kowa ya tashi da azumi don an ga wata wajibi ne ga dukkanin ɗaiɗai ko na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su tashi da wannan azumi duk wanda bai tashi da azumi ba tunda shugaba ya yi umarni wajibi ne a mishi da wanda bai tashi da azumi ba ya saba ma Allah kuma ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mas'ala ta 30 da biyar ko kun san ya halitta mai azumi ya wayi gari yana da zam yana da janaba misali ka kusanci iyali ko ka tashi kai mafarki baka yi wanka ba sai kai safar sai alfijir yake to kuma kana da janaba ya halalta a lokacin da zaka tsaya masallaci kai sallah sai kai wanka ka tsaya kaya da na aisha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ahlihi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari alfajir yake to shi yana da janaba a sanadiyar kusan tafiyar majiyaci ta ka wannan gainin nan ta nuna mana dan ta fahimtar da mukan cewa kada mu doka shi ma annabi cikin barci yayi mafalki ya tashi da janaba abadan manzo Allah annaba ba su haka li'anna al-anbiya'a tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum domin annabawa Allah madaukakin sarki in suna barci idan ke barci amma sun ciye ba a barci da shi mas'ala ta talatin da shida ko kun san addu'an nan da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake karantawa a wurin shan ruwa ana karanta ta ne bayan an shan ruwa ba za ta shan ruwa ba wace addu'a kenan ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله addu'o'i galabi ne akwai addu'ar da mai azumi yake kan ya sha ruwa akwai kuma addu'ar da yake bayan ya sha ruwa kan mai azumi ya sha ruwa duk bukatun da gare ka na alkhairi sawon na duniya ne ko na lahira suna da alaka da duniya ko suna da alaka da addini daga hannun ka roki Allah mu sarki kan ka sha ruwa annabi ce duk wanda ya zo kan ya sha ruwa in yayi addu'a suna daga cikin mutane guda uku waɗanda addu'a su ba ta faduwa ƙasa annabi ce as-sa'im hina yusif mai azumi a lokacin da zai buɗe baki da ya yayi baki ina fatan mun saboda anan ya gama abubuwa kamar haka yana fike da ibada azumi bai rige ya azumi shi sai yana da kima yana da daraja ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya ki karba mishi Allah zai karba mishi sannan abu na biyu muftar ne ruwa ya shi ruwa sun dane shi yana matse da a ce rana ta fadi ya sha Allah madaukakin sarki kuma duk wanda ya shiga cikin kunci da tsanani da takura Allah na karba mishi Allah ya ce amma yujibul mufarra idan da'ahu wa yashfu su wa yaj'alukum khulafa al-ard ayyuhum mu'amma mas'ala ta talatin da bakwai ko kun san wanda aka ba su dama su aje azumi sun kasu kashi biyu wanda aka ba dama ya aje azumi sai ya fitar da ciyarwa kadai ya wadatar ba su ya rama ba wannan kuma su ne kamar haka mutum na farko shi ne tsoho ko tsohuwa wanda ƙarfinsu ya ƙare sun shiga cikin gajiyar fada Allah marubucin sarki da Allah marubucin sarki ce wa'ayin da ne zai kuna hufidi ya tun fa'an miski mutum da biyu shi ne mutanen da ke rishin lafiya rishin lafiyar da baya warkewa almarar da ne da yi wuta buruku rishin lafiyar da yake ba a tunanin nan gaba zai warkewa ta yaya za a gane cewa an ga rishin lafiyar bai warkewa ya je wurin likita ya auna shi ya ce ya kwatanta likita ya kwatanta kan cewa ya ce sai dai a je a yi ta hankali wanda ko suka ba ku alama ce da juna kan cewa likita ya ta hanyar tajaru jarrabawa yau da gobe ta nuna musu kan cewa ya sha ganin masu iya irin lashi rishin layiya irin nashi amma kuma Allah ne saba suka warki ina fata mun fahimta to irin wannan shi ma marar lahiya wanda rishin lahiya su bai warkewa ƙarshe ya mutu shi to irin shi shi ma zai zama ba zai goce azumi ba sai ya ciyar iya ciyar babu batun ramuwa ina fata mun fahimta to matsala za ta iya faruwa kamar haka wadda malamai sun tattauna ta a ce gashi rashin lafiyar shi farko ana tunanin baya warkewa kwatsam kuma Allah madaukakin sarki fa'alu lima yurid sai ba shi koshin lafiya kuma ya sha azumma ba azumi ba azumma na watanni ko na shekaru to yaya za yi malamai suka ce shikenan sai shirya yanzu in ramadan ya isko shi sai ya doka ayi da shi wanda ya wuce baya Allah ya rayar da shi ina fatan mun wanda ya wuce baya an samu lokacin sarki ya yarda shi mutum na uku da ya ci gajiya fada Allah mu lokacin sarki wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin ita ce al-hubla mace mai juna biyu mace idan tana da juna biyu sai kasance ta ga in ta doki azumi wahala za ta sha ko danta zai galabaita dake cikin ciki a daidai wannan lokacin bisa fatawa al-mashra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi imani mun yarda sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimta alqur'ani suka zo suka fassara aya daga cikin ayoyin alqur'ani da girma suka ce ana nufin alhamid wal murdi kuma ibnu qudama al-maqdisi da ya kama ganin su sai ce ba a samu wanda ya saba musu akan fatawarsu ba daga cikin sahabbai sai kasance wannan kamar matsayin ijma'i ne a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya ce yana da mata tana da juna ne sai gano yana ba da wahala ya ce ki arziki kina ci waɗanda Allah ya ce su ciya ya ce kuma kakkira ma haka ce ce kakkira ma kuna fahimta wannan kenan yana da baiwa ko iya wanda take auren wani bakure shi ita ma tana rage da azumi ya ga azumi na ba da wahala ya ce ki aje ki ciyar kakkira ma duka aka suke cewa ka arama ina fata mun fahimta sai abdullahi dan abbas babban malamin nan habrul ummati wa bahruha tekun al'umma babban malami na al'umma shi ma ya bada fatawakkar cewa idan mace tana da juna biyu ko tana shayarwa ta ga za ta galabai ta yadda kuke azumi ko abin da ke cikin cikin ta ko dan da take shayarwa shi ma zai galabai ta ta aje azumi shi ma ce ka arama waɗannan sahabban guda biyu waɗannan sahabban guda biyu maganarsu da suka kawo sun kata ne wurin fassara manufa Allah da ya ce wa alallazi ne da kuna fidiyar da ta'amu sai kasance kamar suna fassara maka aya ne ta alƙur'ani maganar su daidai take da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fata mun fahimta maganar su tana daidai da a ce maka annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam yadda kan cewa muka diba malaman da suka zo daga baya sun samu wannan cewa mace mai juna biyu sai magunguna idan ta ji tsoro akan kanta wasu suka ce sa'an nan ne za ta ramawa kuma ta ciyar idan ta ji tsoro akan danta sa'an nan za ta fidda abinci ta ciyar kuma ta rama kuna fahimta wannan ita ce fatawa wasu daga cikin mazahibul arba'a kun ce maka mazahibul arba'a imam malik imam shafi ahmad ibn hanbal da imam abu hanifa rahmatullahi alaihi sami Allah shi kansu gaba daya su suna ganin kan cewa sai an rama amma inda ba a samu fatawar sahabbai ba da magana su abin saurarawa ce ina fatan mun fahimta da aka kwashe kawawo wacce idan ta aje azumi bisa kan zance mafi inganci daga cikin zantukan malamai wanda yake in ka ɗauki zancen baka saba masa babban manzan Allah ba shine za ta ciyarwa ba za ta rama ba Allah ka samu dace mace ta hudu ita ce mai shayarwa wanda muke bayanin ta bayanin da muka yi bisa ga al-hubla daidai yake da bayanin al-murbil kaso na biyu su ne waɗanda yake za su aje azumi an rangonta musu aje azumi amma sai sun rama su ne mutane guda biyu mutum na farko mara lafiya wanda yake sa ran ana sa ran shi da shi na warkewa mutum na biyu shine mai balaguro iya ga dama shi ma an ba shi dama zai iya aje azumi daga baya sai ya rama saboda Allah madaukakin sarki ya nasanta waɗannan mutanen guda biyu cikin alƙur'ani mai girma wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ya ce wanda yake cikin hali na balaguro aw ala safarin ko ko yana bisa hali na balaguro ko bai da lafiya allati fa'iddatun to sai ya lissa wasu kwanaki bayan wata Ramadan min ayyamin ukhra na wasu kwanaki daban bayan Ramadan to malamin suka ce anan ko shaka wa anka alfa alfasiha fa'iddatun fakin nan da aka faru tsakanin ta da aka kona abu da aka shani saboda ba duk wanda ya balaguro bane ba kawai za a cewa to kai balaguro sai ka rama fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ka aje shi yasa malaman tafsiri suke kaddara kan cewa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa afṭara li maradihi aw safarihi fa iddatu min ayyamin wanda sai ka kaddara idan baka kaddara wanga ba kawai da mai balaguro ya ji ya dawo sai a bashi zahira aya wanda ko shakka babu akwai takadiri abu na mas'ala ta 38 ko kun san macen da ke al'ada ko macen da ke biki haramun ne gare su su doki azumi wajibi ne gare su sarama shi haram ne in sun doki azumi zunubi za su doka dole su ajiye shi kuma dole daga baya sarama shi sabanin sallah ba su rama sallah sai su rama yi azumi kamar yadda aka samu fatawa aisha da take cewa lokacin da ɗaya daga cikin almajiranta ta tambaye ta tacce mata wai me yasa mata ake cewa sarama azumi amma ba su rama sallah sai da Aisha ta ce mata a haruriyatun anti qalat lastu haruriyatan walakinni as'al ni ba khawarija ce cikin khawarij ce cikin khawarij ga daga harura ake wani gari ne wani birni ne daga cikin biranen Iraq nan khawarij suka zamana suka yi sansani suka kafa mazhabinsu na khawarij shi ne na na'asha da ce mata ko ke maka wa kawari don su kawari suna ganin kanta har sallah dole ga macen da ta sha sallah ta aji sallah a yadda za ta rama azumi sallah ba sai ta rama ba wanda ce wani inganci ga hadisin da aisha ta rawaita cewa ba a rama sallah sai dai a rama ce matsala ta talatin da tara ko kun san galiban azumin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi na watan Ramadan sai yayi azumi ne 30 da ya ba mafi yawancin azumin manzo Allah sallallahu alaihi a rayuwar shi 30 da ya ba shi saboda duk dibin farin da an zo mafi yawanci sai an ga wata ina fata mun fahimta abinda manzo Allah sallallahu azumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana cike 30 duka su ce bi ko wani abu ba duk azumin tara azumi na shekara tara da wadanda su ne mafi yawancin shiga da bishi talatin da ya ba mu yake sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta arba'in ko kun san mutumin da ya kirkiri balaguro dan dabarar ya aje azumi haramun ne gare shi ya aje dole ya doke shi mutum ne ana cewa yau ayyade bin farin ana dibin farin sai ga kan cewa ko zahifa ana dibi ku sai aka ga wata ana ganin wata sai ya ce shi in ya gani bari ya je ya ciro tike an gane dai ya jima bai shirya mai ba sai kama ai yayi balaguro wai dan kai ya duki azumi yana ta dubaru daga ya mai kuma yayi wani wuri wannan haramun ne gare shi ya aje azumi dan dabara saboda duk abin da Allah mabin zai ke kawo sa ya ka sauki a cikin shi in kai yi dubara ta hayya at-tahayyul ko at-tahayul kai dubara dan ka samu makan ka wannan saukin to saukin bai samu ne kamar yadda dubara wurin halin da haram shi ma dai wannan dubara ba ta sa halal ya zama halittace gare ka sai koma wancan abu sai a hana ka shi ina fata mun fahimta mas'ala ta talatin na'am mas'ala ta arba'in da ɗaya shukran mas'ala ta arba'in da ɗaya ko kun san mutumin da ya ajiye azumi saboda wani uzuri na ramadan saboda wani uzuri wanda shari'a ta ba shi latin ya iya aje azumi ne shi kamar shi lafiya ya tashi zabe da lafiya kawai da rana tana yi sai ya samu lafiya ko kuma ya tashi yana cikin balaguro sai aje azumi saboda balaguran nan sai daga baya ya shi balaguran baya da zuru baya da wuya kuna ganewa to ya halitta gare shi ya ci gaba da ci ya ci gaba da sha idan ka tashi baka azumi har rana ta faɗi kana da dama ko da ka samu sauki saboda rashin lahiya ko ka shigo cikin gari tunda tunda farar safiya to ya halatta ka ci gaba da ci ka ci gaba da da sha da baya sai ka rawa an fahimta ba a cewa kenan ka kame bakin ka dan babu wata ibada da ke da sunan kame baki ina fatan mun babu ita mas'ala ta 42 ko kun san addu'an nan da ake ake jinginawa cewa ana karanta ta wurin shan ruwa ita ce addu'a Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afqartu wa bika amantu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wannan addu'a bata tabbata ba bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za a wadata ma Allah da ita ba sai a rige waccan addu'o'in da suka zo bukatunka na alkhairi kan ka sha ruwa daga hannu ka fuskanci alkibla ka roƙi ubangiji muna fata Allah ya biya maka sannan waccan addu'a ta zahabar zama ita kuma bayan ka sha ruwa sai ka karanta wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shirku mas'ala ta 43 ko kun san allura da ake ma mutum in dai ta abinci ce tana lalata azumi allura da za a maka wadda take zuwa inda abinci ke zuwa ko serum da za a maka wadda take zuwa cikin uwar ciki da je inda abinci ke zuwa ta yi aiki irin aikin da abinci da abin sha suke yi wannan irin allura tana lalata azumi matsala ta arba'in da ko kun san allura da ake yi ta magani irin wannan allura ba ta lalata azumi aka serum da za a yi inda ta magani ce ba ta abinci ba ita ma ba ta lalata azumi matsala ta arba'in da biyar ko kun san ya halitta mai azumi ya sa kwalli a cikin dukkanin tsawon yini shi ya iya sa da musulunci ya iya sa kwanni da safe ko da rana ko da maraice ko kusan faduwar rana duka yana iya sa ya sa kwallin shi babu laifi gare shi ko da ko da ya sa kwallin nan da yau kaki ya ga bakin kwalle a cikin kakin shi azumin shi dai bai lalace ba nana Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kada ido ko sa'i yana sa azumi alhali kuma yana yana sa kwalli alhali kuma yana mas'ala ta 46 ko kun san mai azumi musamman a irin alƙairu wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na yanayi na zafi ana hunturun zafi ba daidai wannan lokacin mai azumi saboda tsananin zafi ko tsananin kisirwa ya iya shiga cikin ruwa na bisin ko kuma na tabiki ko na korama an gane ko dan ya ji sanyi ko ya rage kisirwa in yayi haka azumin shi bai lalace ba ina fata mun fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan zuba ruwa akan kanshi wanda suka rawaito wannan magana sai suka ce ko dai dai ya rage kishirwa ko kuma dai ya rage kaifin zafi shi yasa irin jigo da mata suke ba su laifi ba sai dai a likitance a lafiyance wannan jigon yana tambayo wanda ke yi na fatan fulta kasan su mata ba ruwan yanzu da za su bi rana sai a ɗauko ruwa a bungula mai jabi sai a tuwana ta bujimni a cikin abinka to in sai haka dan su rage kisirwa ko dan azumi ya rage ba su wahala wannan ba sai laifi ba sai dai jikon da za ka shiga wata tufa haka ka sa tufa shigarka da rika taba jikinka wata rana a kwana a tashi wata rana yana sa ka ciwon kasa da kuma ciwon ma'ana mafafi ma'ana magama tsakanin gaba da gaba mas'ala ta arba'in da bakwai ko kun san mutumin da ke azumi kuma ba ya sallah azumin shi bai yi ba saboda rashin sallah ya sa ya zama arni arnan ma bakin arni ma bisa kan zance mafi inganci na man- na malamai zance mafi inganci duk wanda ba ya sallah ba musulmi bane ba in kana son ka fahimci haka ka karanta fada Allah madaukakin sarki Allah ya ce fi jannati yatasaalun cikin suratul mudaththir anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum wa lam nakum wa kunna naqubu wa kunna nukaththibu hatta sai Allah ce fama tanfa'uhum shaitan masu ceto baya amfani su a waɗanda ba su sallah ba wani yawa ba su da ceto an an shiga wuta an shiga kenan har abada Allah tsare ne ya kare Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah bin Shaqiq yace kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an tarkuhu tarkuhu kufrun illa salah sabba annabi ba su ganin wani abu na cikin musulunci wanda in ka bar shi ka zama bakin arni kamar sallah haka da zance wanda ya inganci duk wanda ba ya sallah kafin ne shi yasa mai azumi wanda ba ya sallah muna kiran shi ya yi kokari ya tuba ga Allah ya dawo ya wata ma Allah in za a shiga musulunci ta gaba da yake shiga ba kafa guda yake sa kafa guda kuma tana wuce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafatan gaba ɗayan ku ku shiga mas'ala ta 47 ko kun san mutanen da yana azumi kuma yana yin sallah amma cikin ramadan kada yake da ramadan ya kada kare shi ma ya kare sai kuma wani ramadan wannan mutum shi ma azumin shi ba karbabbe bane ba ana ja hankali gare shi ya zai kokari ya tuba ya mai da ramadan shine silar da za ka hada shi da alaka mai karfi tsakanin shi da ubangiji shi wurin bauta ta mishi wuri ya ci gaba da bautar Allah har bayan ramadan ina fatan mun fahimta musamman abin da ya shafi sallah sallah ba abun wasa bace ba sallah ba ruwa sabace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa karshen abin da za a doke al'umma ta cikin abubuwa da yake yin shi ne sallah sallah Allah ka san dace mas'ala ta 49 ko kun san mutumin da yana dauke da azumi gaba ɗaya yin shi tun da safe har zuwa dare har rana ta fadi yana kwana ko ƙasa ko masu azumin da yake su da ranar kwana ne da daddare sai su ga rubanin bille ko barbacin rubanin tunda ba ibada ba suke ba ya mulle da baki ko ba ka ba sarsara ce ake da dardasha da daddare ana ta whatsapp ana wane ne ana facebook ana wane ne ana cikin abin da sai ayi kiran sallah in ayi kiran sallah su yi sahur da su yi sahur kuma an koma kwana tana da yake za a cikin yin shi da kwana in dai yana tashi yana yin sallah wannan mutum ya yi asara kadaka in ko baya tashi lokutan sallah yana sallah a cikin lokaci sai ya gama in rana ta faɗi ya sha ruwa ya gamido wannan mutum ko shekaru yana da zunubi bayan asara da ya tauka yana fata mun ka san wani hadisi aka samu hadisin ƙarya aka zo ana jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke doki da wani romo wanda yake ba da shi hadisin ga yadda yake cewa tun muna tsara da makaranta ce shi na fatan mu fahimta muna makarantu na bid'a inda yake ba a dacewa kawai bungulo muku ake addini haka ake lokaci a birkici ana cewa annabi wai ya ce sallallahu alaihi wasallam nawmu sa'imu nawmu sa'imi ibada wa sumtuhu tasbih wa amaluhu yudha'af wa da'watuhu mustajaba wani mutum wai kwanan mai azumi ibada ibada ke da ka zo kana ta kwanan ka ko ana ta rubuta maka wannan yana yana ta ibada haba da ni wannan wannan hadisi ba mamaki shi dan ya tsara shi a zo shi bisa ga kin wani shi ma zai fara aka jingira shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai mai azumi ta asarar jini shi ta hanyar barci kamar kyasa Allah ce shirin shi tasbihi ne iya shiru bai ce komai ba sai ya rubuta mashi kaga baka yi karatun Qur'ani baka yi nazari ba sai ya rubuta maka wannan tasbihi saboda kawai kana da wanda a wata mustajaba da kayi addu'a da ka kamar yanka wuka take wannan kun shaka wa sai sun tabbatar da su an banta wa fi sahihi wal yakun an al-da'if tunda muna da hadisai ingantattu su kadai sun wadacin ba su mun rige rubabban hadisi ba ina fata mun fahimta sannan wasu duhu da sbe wa da'awatuhu wa amaluhu min ta'a aikin shi ana nan shi ma hadisai ingantattu sun sun nuna aikin mai azumi ana nan shi saboda falalan lokaci da kuma falalan ne falalan ibada ina fata mun fahimta mas'ala ta hamsin daidai ko kun san mutumin da farfadiya ta zo mashi ko kuma aljanne suka bige shi bayan ya ɗauki azumi ya ƙini yana cikin koma ko yana cikin farfado ko yana cikin farfadiya ko ya suma wannan yana da hali guda hali na farko shi ne tun da alfijir yake to har ranar ta fadi bai farfado ba wannan azumin shi bai ba sai ya sake shi hali na biyu kuma daga kullum wa alfajir zuwa faduwar rana samu ya farfado ko da minti guda ne ya farfado kuma ya koma an rana ta fadi to wannan azumin shi yayi ina fata mun fahimta kenan in ya farfado ko da minti ɗaya ne sannan ya koma ci gaba da shiga cikin koma ko shiga cikin farfadiya ko suma wannan azumin shi yayi kenan masu jinya su fahimci wannan matsala in kana jinya mutanen da yake ya suma ko da cikin koma sai ka fahimci ganta ya farfado ko bai farfado ba iya farfado azumin shi yayi in bai farfado ba kuma azumin shi bai ba amma da za a cewa mutumin da ke cikin koma ya shiga koma ne tun kafin sai ke shi sa bai yi sahur ba kuma bai yi niyyar yin azumi wannan fahimta jama'a in cikin dare ne ya yi niyyar yin azumi sai koma ta zo mishi lokacin da ake sahur ma shi yana cikin koma to shi kenan sai a jira a gani da rana ya farfado ko da minti guda ne in ya farfado azumin shi yayi ina fata mun fahimta in ko bai farfado ba to sai an rama wannan azumi Allah ya fara bayani mas'ala mas'ala ta cikin da daya ko kun san mace wadda jini yake zuban mata jini ba da ce damar istihara ba taccen jini jini na rashin lafiya ana ta yi da jinin al'ada jinin da ke zuwa ta fahimci cewa ba iri ɗaya yake ba da jinin al'ada wannan jinin wajibi ne ko da yana zuba ta tashi da azumi wajibi ne ko da yana zuba in dai alwala ta shiga sallah ko yana zuba haka za ta ci gaba da sallarta domin wannan jinin baya lalata alwala wannan jinin bai karya azumi na fatan mu'minna saboda jini ne na rashin lafiya shi kuma jinin al'ada jini ne na lafiya lafiya ke kawo shi shi yasa lokacin da mace kamata ta yi shi in ta kiyin shi shike nuna rashin yin shike nuna ba ta da lafiya lokacin da yake ya kamata ya zo sai ya zo wannan dalilin da ke nuna tana cikin koshin lafiya ina fata mun fahimta kenan in ba ta yi shi ba yana nuna kan cewa da za a kusance ta ta balaga amma ba ta zubar da jini al'ada wannan yana nuna kan cewa in mijinta ya kusance ta ba ta samun shi kuna fahimta amma in lokacin zagwar shi yayi ya zo shi ke wannan kanta yanzu mahaifar ta shirye take wurin ɗaukar juna biyu ina fata mun fahimta kenan zagwar jinin al'ada lahiya ke kawo ta rishin zagwar shi shi ke nuna ba lahiya shi kuma jinin istihada zagwar shi ke nuna kanta ba lahiya an fahimta dan da zagwar kuma shi ke nuna akwai lahiya mas'ala ta hamsin da biyu ko kun san da mace za ta zuba da ciki ana cikin zai zube kafin kwana arba'in ko bayan kwana arba'in zance mafi inganci an fahimta cikin da ya zube kan kwana arba'in ko bayan kwana arba'in zance mafi inganci wannan jinin da ke zuba jinin beki ne wa bittali tana dauke da azumi azumin dole ta tsaye da shi saboda azumi ya lalace matsala ta hamsin da nawa da uku ko kun san da mace za ta ɗauki magani wanda zai tsaida mata al'ada a cikin watan ramadan sai ta shashi da ta shashi sai ya tsaida mata al'ada sai ta yi azumi azumin ta yayi ina fata mun fahimta saboda alhukum ya duru ma aidati wujudan wa ma da wa'ada shi kun shi yakan kai kawo tare da illashi illa da ta sa aka ce azumin ta lalace shi ne saboda jinin yanzu inda ba mai da dafin da ya azumin azumin da da mana ya rara azumin da azumin da ya yi ina fata mun fahimta duk da kan cewa maganin da mata suke sha wurin tsaye da al'ada ko kuma jayo ta ba a lokacin da ma wannan magani yana daga cikin illoli yana daga cikin magungunan da suke cutar da mata suna musu illa shi sa abin da ya fi ga mace ta tsaya kan fitirarta in al'ada ta zo ta ashe azumi in ta tsaya ta ce ta dauki azumi wanda ta sha sanadiyar al'ada cikin yin ramadan daga baya sai ta lissafa su da ramadan fa'ida su min ayyami ko haram mas'ala ta hamsin da hudu ko kun san akwai wasu ladubba da ake so mai azumi ya ladabtu da su ladabi na farko shine duk wanda za ya azumi ladabi ne gare shi sunna ne musahabi ne ya riga yin sa ko da da shan ruwa ne iya kasance iya ya ci abinci zai gada faita ladabi na biyu shine gaggauta guda baki Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitri hannujum al'umma ta ba za ta bushe ba tana bisa kan sunna ta tana bisa kan tsari na in dai ba ta tsaya jiran fitowar tauraro ba a lokacin da lokacin bude baki kenan da zarar rana ta faɗi ka tabbatar da ta faɗi sha ruwa sawon tarbahu sun fito ko ba su fito ba ina fata mun kuma shi kiran sallah da ake wani abu ne wani abu ne wanda ke nuna alama cewa rana ta faɗi shi yasa ba shi ba ake kallo a sha ruwa kuna fahimta da yanzu mai kiran sallah yanzu ba mu yin sallah lasar ba a jima rana ta faɗi sai dan duhu ya shigo rana dai ba ta yi da faɗuwa ba sai ka ji mai kiran sallah ya yi kiran sallah ya halatta da shawarwa da halatta da halatta an fahimta an gane kenan faruwar ranar shi yake shi yasa ladan ma ba ya sai ya shi ya kushi ina fatan fahimta an fahimta kenan ba da kajan ce Allah za ka yi me za ka shawarwa an fahimta a tafi wanda wani na gani sun doko bidiyon ke shi duk da wannan bidiyon irin ke ganin kan cewa in ana karan kan wata da ya tantance wata da ya tantance haka an fahimta wai mai azumi ne ina cikin facebook a karan kan mai azumi ne yanzu ya shirya kayayyakin shi na azumi kawai sai shi wani ya wani wani kuma ta kawai ce Allah sai ta shiga ba ya sha sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wannan izgiri ne da addini wallahi yana da samu na ba da mun saboda Allahu la ilaha illa shi Allahu lafzul dalala madda da ke cikin shi al-maddul asli al-maddul tabi'i kuma summiyat bil tabi'i summiya hada al-madd bil tabi'i li'anna sahib al-tabi'ati as-salimati la yazidu an المقدار الذي بدد له ولا ينقص عنه an kira ta da madda ta tabi'a saboda duk mai lafiyar tabi'a bai shan ta wuce iyaka kuma bai kasa kai ta inda ake so a kai ta harka bi ake shan ta Allahu la na'da kul madda duwa amma Allahu lahu bata Allahu ina fatan ku ina nan ba daidai bane ba Allah ka samu hanci na daga cikin abin da ake so mai azumi ya kula da shi na ladubba shine ya lazimci tsoron Allah ya rika kiyaye dokokin Allah duk abin da Allah yake so a ya ga yana aiwatar da shi duk abin da Allah ya hana ya ga ya guje shi ya nisance shi abu na hudu daga cikin ladubban da ake so mai azumi ya kula da su shine kyauta a cikin azumi watan azumi wata ne na kyauta na na Aisha take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair wa kana ajwada ma yakunu في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن تتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم ورين كوتا كومي كوتا كأنبي ينا كوتا كما إسكا يش إسكا داما ينا كوتا إسكا ينا كوتا تأنا كتي غانا كوتا إسكا دك أرزك إن دمكتي أنا ينا كتين أبن دايس أنا وكتين سنجيسا منا سامشني أسنجي إسكا دك أرزك ba Allah ya ce wa fi sama irin kuma ma amma tu'adun arzikin ku a sama yake azabar da Allah yake kawo ku ma daga sama take arzikin ku daga sama yake ubangiji Allah mu da sarki dai so ya shayar da wata kasa ko ya bata arziki sai Allah ku zake taro iska Allah yursilu riyaha fa tuhiru sahaban Allah sai ya aiko iska iska na ni'ima sai zo yi barbara iya zo yi barbara ga mataccen girgije sai girgijen ne ya samu ruwa sai kora wannan girgijan ya kora shi sai kai shi bigire ko gari ko ƙauye ko wani wuri wanda Allah mutum zai ke so ya zubar da ruwa ya kai shi sai zai da shi ya farko da shi ya zai da shi sai Allah mutum zai ya saba da ruwa ya ya rayu mutane wannan a shekara iska yana kyauta kalacin da muke samu cimakar da muke samu a sanadiyar saukar ruwan sama wannan ta samo asali ne daga saukar ruwan sama wal yadru lil sami ila ta'ami anna sawman al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda mada fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulba wa fajihatan wa abba mata'an liman lakum wa liman wa li an'am Allah ya ji kana muku wannan dan ku ku more ku da dabbobi ku dan haka ne ashe arzikin mu kaga daga dabbobi ne daga daga iska ne afwan daga iska ne ina fata mun fahimta to manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam ya fi iska kyauta tace in kuma kana son kaga kyautan manzo Allah a ce maka Ramadan ya kama duk abin da ya doko ba da shi a wajen Ramadan ma annabi duk abin da ya doko ba da shi ba a taba tambaye shi da yake babu shi yasa wani mai hikima yake cewa ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد تشهد كانت لامه نعم tun da annabi yake ba taɓa roƙon shi aka ce ba ni yake ba ni ba ko ba ni ba in dai akwai ba ni sai annabi sallallahu alaihi ya ɗauko shi ya bada shi yasa kakkai mamaki an ce maka annabi ya yi shekara yana tara abincin shekara zuwa wata tara a gidan shi abincin shi wanda iyalin shi za su ya tara na shekara guda ko na wata guda ana ci amma kuma bai ci karo ba da magana Aisha da tace za a yi wata biyu tace a halal hilal kuma halal hilal kuma halal hilal wata jinjir wata ya kama ya mutu wani ya kama ya mutu wani ya kama ba a fura wuta gidan manzo Allah yace to mu me kuke ci yace abu bi muke ci muna ci al aswadan al aswadain babba ko guda biyu mu ci da bino mu bi shi da ruwa shekara kwana 50 da wani abu wata gidan manzana sassa ba furauta me yasa abin iya zo ba da shaki ga hadisin anas anas yake cewa annanasan min ashabi rasulillahi min al-ansar wasu mutane da cikin mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a'tahum thumma sa'aluhu fa a'tahum thumma sa'aluhu fa a'tahum hatta nafida ma'ida wasu mutane suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukiya ta zo da musiya sun zo cikin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce manzo Allah ya manzo Allah ni fa ban da dukiya ina son kaza annabi ya furka ya ce ungo wasu suka ƙara zaburawa suka ce mu wa manzo Allah mu samu rabon mu annabi ce kuma kun gura rabon suka ƙara zawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga abin da annabi ya shigo cikin hannun shi dukiya gaba ɗaya kaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya miƙe sai musu shawara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل ما عنده duk abin da ke cikin hannun manzo Allah yana karewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane lam yakun indi min khairin falan adkhilahu ankum babu wani alkhairi babu wata dukiya da na aji a wurina wanda ba rigina ba duk abin da na mallaka ba sai annabi ya sha hankalinsu sai ce wa man yasta wa man yasta'fif yu'iffahu Allah ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأنف و... و... و... خيرا و حزوك شعب المثالة kun fahimta ba za a sarki ce ya kuma mutane annabi babu wani abu da ke cikin hannu na nufin da kuwa duka da da haka duk wanda ya koya maka shi kamewa ya maida maida shi ga fili sallan wannan zaki ya wadata shi kamewa sai zama kamar me bai roko ko bai da zai hankuri akan halin da Allah ya yi ba san ko ba san in ko ba san ko shi ba san ya san Allah ne da yake shi mafhum annabi sai ce musu kuma duk wanda ya nuna wadatuwa ya koya makan shi wadata ta zuciya hankuri da rashin fuddo mai ka da fuddo ka maka gajini annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya azurta shi sai Allah ya ce kuma duk wanda ya kwara kan shi hankuri kaga shi hankuri ko yashi ake yana daga cikin khuluq wanda yake muktasaba amma muktasaba ne kuma jibiliya wanda Allah yake halitta shi da hankuri shi kuma wanda Allah mudun zaki da yayo shi da baya da hankuri amma daga baya ya dage koya maka shi hankuri annabi ya ce duk wanda ya koya maka shi hankuri sai Allah mudun zaki ya azurta shi annabi ya ce kai babu wata babu wani mutum da aka taba mishi kyauta wanda tafi tafi alkhairi tafi yawa kama a ce mishi da hankali Allah ba ka hankali ba ina fata mu da haka ne wannan yana nuna wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce maka Ramadan ya kama to kin da shi tana wuce yadda kake tunani Allah ka samu gobe manzon Allah a cikin haka wannan masallaci mai albarka yana daga cikin majalisi wanda yana shin shi wasu akwai majalis da yawa na tafasir da ake cikin ramadan amma wanga majalis yana daga cikin majalisai na gaba gaba majalis malam sani ibn hazm Allah ya kara mashi lafiya wanda yake tsaye tsayin daga wurin tallafa ma marayu wasu ramadan din da ya wuce har bayan ramadan alkhairai sun rika zauwa kuma ana samu a kai su inda ya kamata a kai su wurin tallafa ma bayan wani shi da mun sake kara karfin gwiwa kuma Allah ka sa alkhairin da ayyukan da za a yi na alkhairi a cikin wanda wanda ya kasance kan ayi ba ne kuwa Allah ka sa wanda ke da dala duk abin da ke kafa karfi kakka yarda a yi ayyukan alkhairi na Ramadan ba kai ba ina shi tun karowa bakin masallaci na shi wani bawan Allah da turo mota da bangaren abin da shafi abinci da mai ko shekara muna mashi fatan Allah mafi sarki mai da mashi mafi alkhairi abin da ya bayar duk wanda ya bada sadaka shi tun farkon ramadan har karshen ramadan ubangiji Allah ya bashi yankin balinki Allah sa albarka a cikin rayuwar shi da iyalin shi duke shi ubangiji Allah wannan saki ka kare ta daga asara ubangiji Allah ka haɓaɓɓaka ta duk wanda ke aikin alkhairi ubangiji Allah ka haɓaɓɓaka zuciyar shi Allah karkasa ya nemi wani abu a wurin ka na alkhairi sau'an na duniya ne ko na lahira da ya samu daga cikin ladabban da ake so mutum ya kula da su shi mai azumi bayan kyauta ya kasance yana yawan karanta alƙur'ani yawan karanta alƙur'ani in manzo Allah sallallahu alaihi aka ce maka Ramadan ya kama dama Ramadan wata ne da aka saukar da alƙur'ani a cikin shi shahru Ramadan alladhi unzila fihi alƙur'an to annabi yana yawan karanta alƙur'ani musamman idan Allah wannan sake taimaki ka gaggamar kana karantawa gida lokacin da ba na karatu bane ba na tafsiri bane ba lokutan tafsiri kuma kana gaba gaba ka zama ‘yan gwagwarmaya, ‘yan gabaje, a rika samun ka gaba, kawar koma baya. An fahimta, in an zo tafsiri ana fassara maganar Allah, ana fashin bakin sabon Allah wanda kai zai ya kasance kana gaba-gaba. Gaba-gaba, ana fassara aya, ana fashin bakin ta zai ji bakin kai tsaye kana fahimta shiga ta nan kana kallanta. Ka sani ka yi aiki da ita ko baka yi aiki ba. In ka yi aiki da ita ka gode ma Allah ka ci gaba da aiki da ita har zuwa mutuwa. in baka yi aiki da ita ba duk kokari ka ga yaya za a yi ka shirya ka kimtsa ka tashi da aiki da ita a daga cikin abubuwan da ake so mutum ya kula da su na naluba a cikin azumi shi ne tu yawan tuba ga Allah mai sarki yawan tuba ga Allah mai sarki dan Ramadan ya kare baka da laifi ko guntu a cikin abu na hamsin da biyar wanda shine na ƙarshe insha Allah ta'ala magamala zancen ina son kaya ba ma maki insha Allah ta'ala zai zo ya dan tofa albarka kake shi akwai nasihohi da jan hankali da nake so yi ga kaina da kuma yan uwana abu na farko yi kokari cikin watan Ramadan ya kasance duk wasu miyawa kai karabar su mugun aboki shi ke daƙi da ya maka himma wurin kashe ka yi da yaki da kwari in kana da mugun aboki ba mamaki kaga tafsir kin ga kake zuwa kana samun lada sai an yi awa guda ana rubuta maka ga wani sai ya je na kasar da magana malaiku suna rubuta maka lada Allah ya iya sa ka kai asara wannan awa guda ya ce maka ba ka zo kawai mutai wani yau akwai wata affair ko ba haka ba sai ka je wurin affair a ai tafsiri ba to da ya ja ka so guda goma sai ga ya zai ya ja ji ma wanda daga sai ga an gane tafsir ba da kai ba wannan kuma asara ce babba ga mutanen da yake ya saba da waye waɗannan majalisai da alƙai wurin kiwo na muminai ya kasance a yin kiwo shi bai ci ciyawa wannan bigir ba kenan ka riba da biya ba kai kasance a bakan ka zama muminai da mutanen kwarai ba za su taimaka ka wurin aiki alƙairi da nisan ta saba Allah abu na biyu daga cikin wasiyoyi ina wasiya ga kaina da ƴan uwana mai kokari zukatanmu sukan ji suna da alaƙa da damfaruwa da masallaci kana yawan zuwa masallaci in ta san samu ce ka ai sallah azzafar ka a tada sallah ka zo masallaci ka samu raka'a biyu ko hudu waɗannan sunanan rawati da na fulfili a cikin ramadan ne za ka koya ma kanka su har bayan ramadan ka zaɓa ne ya zama shi kayan magariba kana shan ruwa kakka cika cikin ka sosai ta yadda za ka zo ka ga sallah wa ta gare in ka ɗan shan ruwa zo masallaci kallime zo ka samu na filan nan guda biyu kai bayan an sallah magariba ya kokari ka tashi da kanka da shi bayan sallar isha yi kokari kai na suna guda ne tarawih kada ai kai ba da kai ba ko a da sallah ba kana yi kokari ka sa zuciya ka kasance tana da alaka mai karfi da masallaci abu na uku da cikin wasiyar da nake kai na da yan kwana mai kokari malazumci yawan karatu alqur'ani yawan karatu alqur'ani ko shago kake kafin kiliyan su zo bude qur'aninka tana yiwa kan su zo da za- da zaman banzan nan da kake kana ta tunanin shedan na jefa jefa maka wasu wani har yanzu ba wanda ya zo ba wanda ya leko kana ta ba wanda ya leko wannan ba wanda ya leko ko ladan sisin ko ba a baka bude qur'aninka ka karanta in ka bude qur'ani tana yaka samu safa daya kafin kiliyan su zo sai ka cire ba biyu ka kasa a lahira ka tsaida kuma ka kasa a duniya ka tsaida abu na biyar abu na hudu daga cikin wasu yau ne da ke mukaina da yan uwana bi kokari di yadda yanayi ya yi yanayi di yadda rintimi ya yi rintimi ya kasance sallar jama'a ba ta wuce ka sallar jama'a cikin ramadan ka saba ma kanka a yi watan nan guda kana sallar jama'a ko bayan watan ma ka iya shekara duka gaba daya da za a takbiratul ihram ma kana tsaro kanka abu na biyar ka shirya jafe dan uwana mai hattara game da sauraron kaɗe-kaɗe ko music duk ribar da music da kaɗe-kaɗe suka zama ruwan dare ga al'umma kai ka ce annabi mu ba shi ya nuna mana cewa sauraron music da kaɗe-kaɗe haramun bane cikin masallaci wa cikin masallaci za ka ga wani bisa a kan kishi ma da za a bugowa ma kaɗe-kaɗe ne ana kuma masallaci domin yana tsoro muna tauce a cikin zuciya iri yadda dankali ko doya ko gwaza in suka fito kai da baka san shi baka gwaza da dankali da doya ba in ka so sai ka ce har yanzu ta yi shiru an shi kama an shi kai shi in ta fito ya sani ai in ta fito ɗiyan ba waje suke fito ba ƙasa suke fita amma shi masanin shirka yana kallo zai cewa ta kai in ya fara tonowa sai ka ga eh lalle da gaske ta kai to haka munafurci yake fito maka ba tare da ka sani ba in kana sauraron wannan music da ka daga Allah ka raba mu da sauraron al'adani da kuma mana musika abu na shida kusan na ƙarshe kenan bai kokari mu nisanci wuraren zama inda ake sauraron ko kallon fina-finai ko filmomi a wanda lokacin mai albarka wani kawai zai zai zamna gaban tele a da kunna ƙwaƙwar sassan yau ake gobe ana tsiri kaza wata sayarin da za a sa ta ma dan waɗanda za su sa ta suna sassari banci lokacin ka kakkaje ka yi aiki a tsari a cikin wannan wata sai a ribanci lokacin da ake kiyamun ne lokacin nan ne ake sa program na sayari masu daɗi lokacin da ake tarawih lokacin nan ne za a sa sayari masu daɗi to karfa zan da sauraron waɗannan ya yi ka alkhairi cikin wannan wata abu na ƙarshe duk mutumin da ya san yana shaye-shaye sawan taba ce ko abin da yake gaban taba sawan giya ce kwaya ce shorin ce wacin ce wanda lokaci ne da zai koya wa kanshi hankuri akan bar waɗanda ababen ya ce ya tsare su wannan shi ne sarifin imani shi ke mutum ce akwai imani a cikin zuciya shi ka ji waɗannan ababen sun fita ranka saboda ni saboda ko ba komai ko da Allah ya haramta su suna cutar da gangashi kinka suna ɓannata maka dukiyar da su ɓannata maka suna kuma bar waɗanda wani shannan mutunci da samu dace wannan shi ne karshen abinda na karanta a cikin wannan ma'ana takaitattun matsaloli waɗanda malamai suka fara fata na inda ya yi yin suki kuma ni shannan wani suke samun tare yana da gaba da kuskure kuma wata tuma an shi wani ba a rasa ba matsayin na na ɗan al'ajiri almajiri insha Allah ta'ala muna fata da wani suke ya yi malam zani kalma walau da kai lau da kai kai to wannan insha Allah ta'ala ba zai ci komai ba fatan mu ubangiji Allah kara mishi bashi lafiya ubangiji Allah kara mishi bashi lafiya bashi lafiya da yayi kuma ubangiji Allah mu dan sake sa shi cikin mizana hasana cikin shi ya sa ya zama sanadiyar kan kare wanda ya buka shi ubangiji Allah ka samu gurin tara mu zira tare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نسالك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وشفاء من كل داء وتوبه نصوح وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا تقبل منا الصلاه والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين